darasin nau ke nan wannan shine darasi na 23 cikin littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha za mu tashi wa fawaidu muhimma fi salati ala nabiyil umma haka ne fawaidu muhimma fi salati ala nabiyil umma wato matashiyar maganar mu ta yau wato waɗansu fa'idoji ne da malam ya kawo waɗanda suke da alaƙa da yin salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a matashiyar magana ta baya mun faɗi salati ga annabi da sigogin da ake amfani da su wajen salati ga annabi wanda muka kirga siga ɗaya ɗaya har guda bakwai dukkanin su sun tabbata daga annabi wanda duk mutum ya zaɓa wanda duk mutum ya zaɓa yawa annabi salati da ita ta yi alfa yau kuma za mu tashi fa'idoji da suke da alaka da salati ga annabi alfa'idatul ula fa'ida ta farko min al-malhuzi anna aktsara hadhihi al-anwa' min siyaghi salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa fiha dhikru ibrahima nafsihi mustaqillan an ali وإنما فيها كما صليت على إبراهيم آه كما صليت على آل إبراهيم tara hankalin su yi guda wannan karatun da yau yana bukatar nasuwa in mutum bai nasuwa ba zai fahimta su min al-malhuzi min al-malhuzi yana daga cikin abin da za a iya halarowa أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم مفيا يوم نوئك na sigogin salati ga annabi suna da amincin tabbata gare shi wanda muka karanta baya laisa fiha zikru ibrahim laisa fiha zikru ibrahim nafsihi mustaqillan an ali a cikin su babu inda aka ambaci annabi ibrahim ba tare da an kawo alinsa ba wa inda ma fiha kadai abin da ke cikin wannan sigogi kama sallaita ala ali ibrahim an samu wannan amma ba za a ce ba kama sallaita ala ibrahima kadai sai dai a ce kama sallaita ala ali ibrahima ala kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim ko kama sallaita ala ali ibrahim amma a ce kama sallaita ala ibrahim kadai ba tare da an kawo alinsa ba babu wannan والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يقول سبب ديكاو هكا إذا أنت آل فلان أتكلم العربي آل واني أهل واني يتناول الرجل يا كنشي شي wannan mutumin kama ya tanawalu ghairahu kamar yadda ya kunshi waninsa mimman ya cikin waɗanda suke gidansa kun gane ko idan na ce alu zaidin ya shafi zaidu da matansa da ya'yansa da jikokinsa idan na ce alu ibrahim ya kunshi shi kansa annabi ibrahim din da shi da mutan gidansa an gane ko idan na ce alu muhammad ya kunshi shi kansa muhammad din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da mutan gidansa idan na ce alu fir'auna ya kunshi fir'auna da shi da mabiyansa gaba daya kuna fahimta da kyau wannan shine sananne a cikin lugar larabci kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yake cikin fadin Allah ta'ala inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin wa qaulihi illa ala lutin najjaynahum bi sahar kamar yadda Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan ubangiji ta'ala ya zabi annabi adam alaihi salam wa nuhan haka kuma ya zabi annabi nuhu alaihi salam wa ala ibrahima sai ka ce me idan ka zo fassara sai ka ce me da annabi ibrahim da mutan gidansa ba za ka ce ba da iyalan gidan annabi ibrahim shi ban da shi ma'ana ba cikin waɗanda allah ya zaɓa iyalan gidansa kawai ya zaɓa wa ala ibrahima wato da ibrahim da annabi ibrahim da mutanen gidansa wa ala imrana da imrana da kuma mutanen gidansa wa minhu kuma fadin yana daga cikin fadin Allah ta'ala illa ala lutin najjaynahum bi da ubangiji ta'ala ke magana kan halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam sai ce illa ala lutun sai dai zurriyar gidan lutu ne kawai najjaina hum su wannan mun tsa- mun tserar da su bisa harin da asusubahi sahar shine lokacin gari yayi sha bai kai ga wayewa ba wa bil asharihum yastaghfirun as-sahar shine wannan lokacin lokacin yani waqtu tadawul as-sahur wa ma yamtaddu ba'dahu min al-waqt kuna fahimta da kyau wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin wannan ma'ana dai fadin annabi da yake Allahumma salli ala ali abi aufa an gane ko Allahumma salli ala ali abi aufa lokacin da abu aufa ya kawo zakka dama Allah ce idan ka karbi zakkar su kai musu addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli alaihim ma'ana sai musu addu'a to da annabi ya karba sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa yana nufin wa Allah ka yi salati gawa ga abu aufa da mutan gidansa ba wai mutan gidan kaɗai ban da shi ba yayin da duk aka ce alin wani ana nufin shi kansa tare da mutan gidansa wa kazalika nafzu ahlul bait haka lafazin ahlul bait ka kaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlul bait lokacin da mala'iku suka yi bushara ga annabi ibrahim da matarsa cewa za ta haihu sai ta kai ta yi mamaki cewa yanzu an haihu kenan bayan na riga na tsufa mijina ma ya tsufa yanzu haka zan haihu a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaykha inna haza la shay'un aji wannan abun mamaki na tsufa miji na tsufa kuma a ce yanzu mu haihu bayan da can cikin yarinta mu haihu ba qalu ata'jabina min amri Allah suka ce yanzu kina mamaki game da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlal bait ai rahamar ubangiji ce da kuma wato albarkatunsa gare ku ku ahalin gidan annabi ibrahim to wai rahamar ta keɓance iyalin gidan banda shi mai gidan haski kaga ahlul bait annabi ya tafi ibrahim da dukkan mutanen gidan fa inna ibrahima dakhilun fihim annabi ibrahim ya shiga cikin su qala shaykhul islam ibn taymiya yace wa li hadha jaa fi aksar al alfazi da haka yazo cikin mafi yawancin lafazza na salatin annabi kama sallaita ala ali ibrahima wa kama barakta ala ali ibrahima wannan shine abin da yazo cikin mafiya yawan lafazza wa jaa fi ba'dihha a wani sashi na lafazzan kuma ibrahima nafsuhu kadai li'annahu huwa al-asl fi salati wa zakati don shine asali wajen yin sallah din da kuma wajen neman tsarki gare su wa sa'iru ahli baitihi inna ma yahsulu zalika tab'a wato sauran iyalan gidansa kuma za su samu wannan albarkan ne da salatin ne a bisa bin annabi ibrahim da su sun biyo bayan sa wajen samun wannan waje a fi ba'dha zikru hadha wa hadha tanbihan ala hadaini a wani lafazin a kawo wannan a wani lafazin kuma a kawo wannan dan a nuna wato ma'anar su tana da alaka da abin da yake nufi wani lokaci za a ce kama sallaita ala ali ibrahima sai a yi shiru ya shafi annabi ibrahim da mutan gidan wani lokacin sai a ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan sai zanto taukidi ne dan da an ce ali ibrahim ma duk shi ya da ciki amma me yasa aka keɓance shi da an bato kafin a kawo alinsa a wani lafazi dan saboda huwal aslu wa ghayruhu tabu'un lahu duk wanda ba shi bai bin bayansa ne cikin iyalan gidansa kun fahimci wannan da kyau idza alimta zalik malam albani ce idan har ka san haka ka gane wannan faqad ishtahara at-tasa'ulu bayna al-ulama'i an wajhi at-tashbih fi qawlihi kama sallaita ilak لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به yace in ka riga ka fahimci abin da na faɗa maka a baya to tambaya ta shahara wajen malamai tsakanin tattaunawa da malamai suke tambaya ta shahara wajen su an wajhi tashbihi ta yaya fuskar kamanceceniya take fi qawlihi kama sallaita ala ibrahim cikin fadin annabi cewa kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به domin sanannen abu ne a ilimin balaga sanannen abu ne ga masu karanta ilimin ma'ani cewa almushabbahu dun almushabbahi biki bai kai almushabbahu biki dan ku gane wannan babin tashbihi shine ka kamanta wani da wani an gane ko idan na ce ai wane kamar zaki yake kun fahimta da kyau wane kamar gulbi yake a jumla ta farko na kamanta wane da mai zaki a jumla ta biyu na kamanta wane da mai gulbi mecece fuskar kamanceceniya a jumlar farko tsakanin wane da zaki jarumtaka wane kaman zaki yake wajen mai karfi wane kaman gulbi yake wajen mai kyauta saboda gulbi yana da kyauta kuma yadda mutanabbi ke zuga saifin daula yace kal bahari yulqi lil qaribi jawahira juda wa yab'athu lil ba'id sahaiba yace shi tamfar kogi yake in kana kusa ya jefe saukar man ruwa kuma kamanta shine wane wanda aka kamanta wani da shi shine mai sai wannan siffa da ke tsakaninsu ta kyauta wadda ita ce ta haifar da kamanceceniya tsakanin wane da zaki wato suna da kamanceceniya ta fuskar mai karfi to wane da muka kamanta da wanda muka kamanta da shi wanda shine zaki wane ne ya fi samun rabo mai tsoka na wannan siffar ta zarantaka zaki wane da muka kamanta shi da gulbi wajen kyauta da wanan nan da gulbin nan wane ne ya fi samun rabo mafi tsoka na kyauta gulbi ya fi wane don saboda ya fi shi shi ya sama muka nemi kamanta shi ne to ga ka'ida kaga almushabbahu dun almushabbahu bi wato shi wanda aka kamanta bayan cikakkiyar siffar sama da wanda aka kamanta da shi kun fahimci wannan da kyau to sai muka zo wajen salati sai muka ce ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad kamar yadda ka yi salati gawa annabi ibrahim da iyalan gidansa wannan na nuna salatin da aka yi wa annabi ibrahim ya fi yawa kenan sama da wanda aka yi wa annabi muhammad haka ya kamata ya zama haka ya kamata lafazin haka ya kamata ya haifar shi ya kawo tattaunawar malamai cewa tun da aka ce kama sallaita ala ibrahim to lalle ko ina ganin a kunna janareta sannan mu ci gaba don wannan wutar dai ba ta wato domin sanannun abu ne a wurin malaman balaga shi almushabbahu dun almushabbahi da haka sai wannan ya haifar da tattauna tsakanin malamai tun da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim abinda zahirin lafazin ke nuna wa salatin da annabi Ibrahim ya samu ya fana annabi Muhammad yawa dan an kamanta salatin shi da wancan to gaba wanda ko aka kamanta da shi to lalle zai ki samu rabo mai tsokake an gane ko yace wal waqi'u huna aksu amma anan gurin kishiyar hakan shine yafi zama daidai wato abinda aka wa annabi Muhammad ya fi yawa sama da wa sama da wanda aka annabi Ibrahim iz inna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam afdalu min Ibrahim domin sanannen abu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi falala ya fi annabi Ibrahim falala wa qadiyatu kaunihi afdala an takuna salatu matlubatu afdala min kulli salatin hasalat aw tahsul an gane ko wa ajabal ulama yawa sannan wato mun riga mun san wannan yace to ga kuma wata mas'ala shine kasancewar salatin da ake nema a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ta zanto ita ce mafi fifikon salati sama da salatin da ta faruwa a da ko ta hasul ko wanda za ta faru nan gaba wannan shine ake nema wato muna roƙon wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin da za a yi masa ya zanto shine mafificin salati sama da wanda aka taɓa yawa wani a baya amma lafazin da muke amfani da shi kuma yana ba da ma'anar kamar salatin da za a yi masa bai kai na annabi ibrahim batun da an ce kai masa kamar yadda kaiwa wancan yan kun fahimci misalin baya su ya za mu yi warware wannan wa ajabal ulama wa an zalika bi ajwabatin kasiratin taraha fil fath wal jala malai ce malamai sun bada ansoshi da dama dan warware wannan matsala zaka same su cikin littafin fathul bari sharhun sahih bukhari ko littafin jala'ul afham fi salati ala khair al ana wa kad balagat nahwa ashrati aqwal maganganun da malamai suka bayar dan warware wannan matsala sun kai maganganu goma ba'aduha ashaddu da'afan min ba'd sashin su yafi sashi rauni illa qawlan wahidan sai magana daya ita ce tafi kowace karfi fa innahu qawiyyun magana ce mai karfi wannan wastahsanahu shaykhul islam wa ibn al-qayyim ibn taymiya da ibn al-qayyim duk sun nuna wannan magana ita ce tafi zama daidai wa huwa qawlu man qala ita ce maganar wanda yake inna inna ala ibrahima fihim al-anbiya allazina laysa fi ali muhammadin mithlu me yasa aka ce kai salati ga annabi ibrahim kai salati ga annabi muhammad kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim da alinsa saboda me suka ce inna ala ibrahim lalle cikin zurriyar annabi ibrahim fihim al-anbiya akwai annabawa allazina laysa fi ali muhammad mithluhum wanda su iyalan gidan annabi muhammad kuma babu wani shi kadai ne annabi duk wanda suke iyalan gidansa ba menene ba annaba bane ba fa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa li alihi min as-salati alaihi mithlu ma li ibrahim wa alihi wa fihim al-anbiya idan aka nema wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da iyalan gidansa irin salati kwatankwacin wanda aka nema wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa tare da cewa a cikin iyalan gidan annabi Ibrahim da annabawa hasala li ali Muhammadin min zalika ma yaliqu bi a nan gurin sai iyalin gidan annabi Muhammad su samu rabon da ya dace da an gane ko na salati fa innahum la yablughuna maratib al-anbiya sanannen abu ne su iyalan gidan annabi Muhammad ba su kai martaban annabawa ba wa tabqa ziyaratu lati lil anbiya wa fihim ibrahim li Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai sai zanto raban da ya rage bayan an baiwa iyalan gidan annabi Muhammad raban da ya rage duk sai zanto na annabi Muhammad din ne fa yahsulu lahu min al maziyati ma la yahsulu li ghayrihi sai ya samu wani abu na fifiko wanda wani mutum bai taba samu ba irinsa na tabbatar ba ku fahimta ba zallata na kun lahasadu kowa ya yi shiru ya mika wuya da yake dafi da wannan magana iyalan gidan annabi ibrahim alaihi salam a cikin akwai annabawa kaga ga annabi isma'il ga annabi ishaq ga annabi yaqub ga annabi yusuf alaihi salam silsila ce ga tsananta annabawa mai yawa iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu annabawa cikin su annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai annabi amma iyalan gidan sauran ba annaba bane to sai muka nemi Allah ya yi wa annabi salati kwatankwacin salatin da yi wa Ibrahim da alayen gidansa to in aka ce kwatankwacin salatin da aka wa annabi Ibrahim da alayen gidansa to sai Allah ya dauko kwatankwacin wannan salatin da aka yi wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa gaba daya a zo za a baiwa annabi Muhammad da iyalan gidansa da aka ɗauko za a ba su sauran iyalan gidansa ba annabawa ba ne don haka duk abin da za a ba su za a ba su irin abin da ake kasa da wanda ake baiwa annabi kaga dole kenan rabon su yana da iyaka sai a iyakance musu sauran da duk ya ragowa sai a tattara a baiwa annabi Muhammad kuma ga nashi dama an yi masa shi kadai kuma an ɗauko kwatankwacin nau'in can an baki sai zanto ya fi su gaba ɗaya shi kun fahimta da kyau sai da aka ko an masa su ko wanda za a ɗan yaya ga masa gurgurdun mai tunda alal baiti ne shi ba ba annabi ba ne a ɗan yaya ga masa alal baiti ga naka alal baiti ga naka saurayi sun dan a can dun rabon annaba ne aka ɗauko gaba ɗaya waɗanda za a ba ba annaba ba ne kaga lallai sai ya yi saura da yawa to idan ya yi saura da yawa sai a bawa sai a ba mai gidan to kuma dama an ba shi na shi kaɗai wanda ko bai yi tarayya da su a can ba kuma an ba shi kwatankwacin nasu kaga lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai zanto shine mafificin kowa kira da mun tabbata gare shi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa hadha ahsan min kulli ma taqaddama wannan shi yafi dacewa sama da dukkan wata magana da ta taba gabata wato ya faɗi wannan a can inda ya sa kawo sauran maganganun wanda malam albani ne cewa bai yi wa ahsan minhu kuma wanda yafi wannan kyau kuma an yukala a iya cewa محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم وتأنسى تجيب annabi Muhammad tsara da mace tabbata gare shi shi kansa yana cikin iyalin gidan annabi Ibrahim bal huwa khairu ali Ibrahim shi ne ma mafi fifi a gidan kama rawa Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu an kama yadda Ali ibn Abi Talha ya ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas Ibn Hajar ya ce wannan silsilar da tafi kowace karfi daga cikin salatin na cewa Abdullahi dan Abbas ya ce to hanyar Ali ibn Abi Talha ta fi kowace tsafta duk wani sanadi wanda yake zuwa ga Abdullahi dan Abbas to na Ali ibn Abi Talha ya fi saboda suka ce idan ka ganshi a cikin babin tafsiri rike shi uddu alaihi bin nawaji rike shi da hakorin ka karka bari ya fata Ali bin Abi Talha ya ruwaito daga Abdullah dan Abbas fi qawlihi ta'ala inna Allah safa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin cikin fassara wannan aya قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي محمد من آل إبراهيم النبي محمد إنا تكين آل إبراهيم يتي وهذا نفس ibn al-qayyim ce kaga wannan nassi wannan magana ce wanda ba a fatan ta da ra'ayi dan haka da Abdullahi da Abu ce Muhammad yana cikin Ali Ibrahim lalle hadisi ne barku ba zai faɗa nan da sauran sa ba in ba ya samu tabbas daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله إذا هر وني daga cikin zurriyar gidan annabi Ibrahim sun shiga tare da shi wajen cewa kama sallaita ala ali ibrahim in wani wata cikin zurriyarsa sun shiga tare da shi annabi ibrahim cikin salati din fa dukudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula to shigar annabi muhammad ita fi tantanta fa yakunu qauluna sai ya zanto idan mun ce kama sallaita ala ali ibrahima idan muka faɗi wannan mutanawulan lis salati alaihi ya kunshi wa annabi salati wa ala sa'irin nabiyina min zurriyyati ibrahim ya kunshi yin salati ga sauran annabawa cikin zurriyar gidan annabi ibrahim alaihi salam thumma qad amarna allah ta'ala an nusalli alaihi sannan kuma Allah ya kuma yi mana umarni na musamman me wa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salati alaihi gare shi wa ala alihi da kuma iyalan gidansa khususan kadai bi kadri ma sallaina alaihi ma asairi ali ibrahima umuman gwargwadon irin abin da muka yi masa can cikin taro shi da sauran zurriyar gidan annabi ibrahim wa huwa fihim din da shi yana cikin su wa yahsulu li alihi min zalika ma yaliqu bihim sa'ilin nan sai ya dace ga iyalan gidan annabi muhammad irin abin da ya dace da su na salati din wa yabkal baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wa sallam sai ya zanto ragowar gaba ɗaya na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan wata magana ce ta bi wanda wata waccan magana ta farko an gina ta ne akan cewa za a yi salati ga annabi ibrahim a annabi muhammad kamar yadda aka ga da shi da iyalan gidansa kamar yadda aka yi salati ga annabi ibrahim da iyalan gidansa sai muka ce to in aka ɗauko salatin gidan annabi ibrahim da iyalan gidansa aka zo za a biyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da iyalan gidansa sauran iyalan gidansa ba su kai matsayin annaba ba don haka rabon da za a ba su baya da yawa sai a ɗauka sai a biyo annabi muhammad gaba daya ko sai ya haɗa da nashi na da kaga duk ya fi su kenan to wannan magana ta bi kuma abin da take cewa ai yayin da muka ce ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad da iyalan gidansa kamar yadda ka yi salati ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa duka guda biyun annabi Muhammad ya shiga domin a nan gurin cewa a yi salati gare shi da iyalan gidansa in an tashi yin salatin gare shi da iyalan gidansa irin wanda aka wa annabi da iyalan gidansa kaga in an tashi yi wanda za a ba iyalan gidansa kadan ne sauran dunnaki to kuma in an ce kamar yadda aka wa iyalan gidan annabi ibrahim kuma idan an je iyalan gidan annabi ibrahim duk ya fi su falla rabon da zai samu a can kuma ya fi na kowa rabon da zai samu a nan kuma ya fi na kowa kuma ga nashi da shi kadai sallallahu alaihi wasallam duk sai ya hada gaba jira da aminci saboda gari kun bai ji wannan magana da kyau wa yabqal baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ابن القيم ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم yace abin da ya sa muka ce wannan magana ta biyu ta fi salatin da aka yi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa yayin da annabin ke cikinsu ta fi zama kamilar salati ya fi zama kamilin salati sama da salatin da za mu yi masa idan baya cikinsu kun ga maganar farko an gina ne kan cewa baya cikin su ko saboda haka za a yi wa iyalan annabi ibrahim salati mai yawa idan an tashi rabawa alal baiti kadan za su samu sauran na annabi muhammad ne amma baya cikin can to amma wannan maganar ta biyu yana ciki to kaga in za a yi salati yana ciki salatin sai ya fi kamala sama da in baya ciki to idan aka yi kuma yana cikin salatin ya zama kamilin salati in aka tashi rabo a gidan wa ya fi kowa falala sai annabi muhammad sai a bashi rabo mai tsoka kuma a can wanda za a yi masa shi da iyalan gidansa kadai wanda ba iyalan gidan annabi ibrahim kuma nan shi kuma shi ne annabi kadai a gidan sauran ba annaba ba ne don haka rabon da ya samu kuma dai yana da yawa saboda haka sai ga salatin ya nannunku ya nannunku so adadi mai yawa an gwane ko fa yutlabu lahu min as-salati هذا الامر العظيم الذي هو افضل مما لابراهيم قطع yace da haka sai a nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na wannan al'amari mai girma wanda yake mafi fifi sama da wanda wato za a baiwa Ibrahim gaba daya wa yazharu hina idan fa'idatu tasbihi a nan gurin sai ka gane wato fa'idan da ke karkashin at-tasbihi kamar tesinar da aka kulla wa jarihi ala aslihi da kuma cewa wannan tasbihi yana nan akan babinsa ba za ka yi tawilin sa ba saboda waɗansu da suka samu wannan sun suka yi tawilin tasbih suka ce don ka'ida tun da an ce al-mushabbahu dole mushabbahu bihi fi sifatil jami'ati bainahuma la budda min tawili wala yace ba wani tawili ku kyale at-tashbihu ala babu an al-mushabbaha dole al-mushabbahu bihi amma matsalar anan wurin da al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi din duk amrun wahid an gane ko annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya zama shine almushabbahu kuma zai iya zama almushabbahu bi dan almushabbahu dan shi aka ce ayi wa salati irin na gidan annabi ibrahim almushabbahu bihi dan kuma kasancewa sana cikin zuriyar gidan annabi ibrahim bal huwa afdaluhum saboda haka at-tasbihu ala babi min anna almushabbah duna almushabbahu bihi fi sifat aljami'ati bainahuma an gane ko وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره kaga yiwa annabi salati da irin wannan lafazi da ya koyar wanda ya kunshi wannan ma'ana shine mafi girma sama da ka nema masa yin salati ta wata wani lafazin daban ba wannan ba fa innahu idza kana al-matlub bid du'a innama huwa mislu al-mushabbah bi mushabbah bihi domin idan an ce abinda ake nema shine kai masa addu'a kwatankwacin annabi Ibrahim da mutanen gidansa walahu awfar nasibun min gashi kuma yana da rabo mai tsoka a cikin wannan gidan sara lahu min al-mushabbah al-matlub akthar mimma li Ibrahim wa ghairi sai zanto cewa abinda zai samu ya fi na annabi Ibrahim da dukkan ma wani wanda ba annabi Ibrahim ba wanzafa ila zalika mimma lahu min al-mushabbah bihi anan gurin kuma sai ya sake komawa zuwa ga asalin salatin da wanda dama shi nashi ne min alhissati allati lam tahsul li ghairihi sai ya kasance ya samu adadi ko rabon da wani bai samu irinsa ba fa zahara bi hadha min fadlihi wa sharafihi ala ibrahim sai ya bayyana a sanadiyar irin wannan bayani falala da matsayi da annabi da annabi Muhammad ke da shi kan annabi Ibrahim wa ala kullin min alihi da kuma kan dukkan wani ma wanda yake cikin zuriyar gidan annabi Ibrahim wa fihim annabiyun tare da cewa a cikinsu duk da annabawa duk da haka annaba zai samu falala da girman da ya fi nasu gaba daya ma huwa la'iqu bihi irin abin da ya dace wa sarat hadhihi salatu dallatan ala hadha at-tafdil sai zanto wannan salati da annabi ya koyar yana nuna wannan fifiko na annabi wa tabi'atu lahu kuma tana tana biyayya gare shi wa hiya min mujibatihi wa muqtadiyatihi salati ga annabi yana cikin abin da ke wajabta falala ga annabi yana cikin abin da ke tabbatarwa annabin falala fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kaseera ya Allah kai salati ga rishi da iyalan gidansa kai musu taslimi mai yawan gaske to ji duk irin wannan bayani daga makarantarwa makarantar ibn al-qayyim ibn taymiya amma duk da haka sai a zo a ce ibn taymiya baya son annabi tun da muka faro littafin zuwa nan daga makarantar ibn al-qayyim muke ban fita ko ina ba ibn al-qayyim kuma shekaru goma sha biyu ko sha shida yayi tare da ibn taymiya a cikin kurkuku ba abin da karatu ba abin da yake a wurin malamin sai koyi wannan amma duk da haka sai a zo a faɗa mana sai a ce wai ibn taymiya baya san annabi ibn al-qayyim baya san annabi wannan makiya waliyan Allah ne makiya ahli ne dan Allah ka ji maganar yanzu wannan magana dan Allah ta yi kama da ta muke yin annabi yin akwai adalci da insafi a duniya wato idan kana so ka gamsar da duniya cewa ibn al-qayyim ko ibn taymiya baya san annabi abu kaɗan za ka yi mai saukin gaske ibn taymiya yana da littattafai waɗanda inda za a tarawa ɗaya daga cikin mu har ya mutu yana karatu ba zai iya karanta ibn al-qayyim yana da littattafai haka masu yawa to ka zo ka ɗauki littattafan nan nasu mai yawa ka samu shafi ɗaya ko rabin shafi inda ka samu wata kalma ta batanci ga annabi ko iyalan gidansa ka yi foto ɗin ka rabawa duniya kuma littafin ya zanto na ibn taymiya ne ko na ibn al-qayyim dan Allah ka kalubalanci duk wanda yake zagi ibn taymiya ko ibn al-qayyim ka ce masa yi haka wallahi ba za su iya ba ba za su samu wannan magana ba za su same ta ba وجزاه أن أفضل ما جزى نبيا عن أمته هل ينزلنا يوا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله كي مت ساكمكو دم في في تن أبين دكتب يوا النبي ساكمكو جمد الأمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ده wannan ya rufe maganarsa da salatin da ya annabi ya rufe maganarsa bayan ya gama duk sharhin da zai yi wanda nasiruddin albani ya shiro kaɗan ne daga ciki ba duka ya kawo ba wannan fa'ida farko kenan daga cikin fa'idar yin salati da annabi kaga wato kenan har kullum ka san addu'a ka san salati tare da ma'anarsa wannan zai sa ka natsu cikin ibada yanzu duk wanda yake furta yin salati ga annabi idan ya rika hararo ma'anonin da muka ambata a baya sai ya rinka jin ɗanɗanon ibada a cikin zuciyarsa sama da wanda lafazin aka karanta da shi bai san ma'anarsa yasa har kullun karatu ke raye zukatan mutum sai ya ƙara ƙulla alaƙa tsakaninka da abin alfa'ida su saniya fa'ida ta biyu ويرى القارئ أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على النبي صلى الله على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وآله وسلم yace mai karatu zai gane cewa dukkan sigogin da muka ambata baya na salati ga annabi tare da bambancin nau'ikan su dukkaninsu sun kunshi yin salati ga iyalan gidan annabi da kuma matansa da zurriyarsa tare da shi annabi falizalika malai to don haka falaisa min sunnati baya cikin sunna wala yakunu munaffizan lil amr nabawi mutum ba zai zanto ba ya zartar da umarnin annabi na cewa ku yi min salati man iktasara ala qawlihi wanda duk ya takaita akan fadin sa cikin salati allahumma salli ala muhammad albani ce duk wanda wannan ba sunna ne ba haka duk wanda ya wannan bai zartar da umarnin annabi ba da ya umarce ka cewa kai salati dan da annabi yake ku yi min salati cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kai kuma sai ka zo ka ce allahumma salli ala muhammad sai kai shiru kai salati albani ce wannan baya cikin sunna sannan baka zartar da umarnin annabi ba dan annabi ya ce kai masa salati shi da ahalin gidansa sai kuma sai kai masa salati shi kadai baka shigar da ahalin gidansa ba duk sigar da annabi ya koyar ko ya shigar da ahalin gidansa tare da matansa tare da sigogin duk mun karanta su a baya duk wanda yake so kaga zai nemi kasa din baya kenan dan yaji sigogin gaba ɗaya ya sake bibi wanda ko yake da littafi zai buɗa ne kawai kun bayyana da kyau fahad wato ya dakata a nan gurin bal labudda min al-ityani bi ihda hadhihi siyag dole mutum ya kawo ɗaya daga cikin sigogin da muka ambata a baya kamilatan cikakkiyar siga kama ja'at anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da tazo daga gare shi la farqa fi zalika baina tashahhud al-awwal wal akhir ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu ko ce ga gaban salati da annabi wa huwa nafsu al-imam shafi'i fil umm wannan shine nassan abinda imam shafi'i ya tabbatar cikin littafin sa al-umm fa qala yace wa tashahhud fil awwal wa thaniyati lafzun wahid imam shafi'i kenan yace ita tahiya a ta farko da ta biyu lafazin ta duk ɗaya ne la yakhtalif ba a san bambanci wa ma'ana qawli at-tashahhud da nace idan kana son ka gane me nake nufi da at-tashahhud kuwa ina nufin at-tashahhud wa salatu ala nabi sallallahu alaihi ina nufin tahiya hada da salati ga annabi la yuzhihi ahaduhuma an al-akhar dayan su baya wadatarwa sai ka kawo dayan kar ka dauka kai tahiyya ba kai salati ga annabi kai tahiyya imam shafi yace san ba kai ba rabi kai kun ji makarantar ahlus sunna yake imam shafi ce ba yanda za a yi kai tahiyya baka kawo salati ba ce kaga kenan maganganu da dama na fuqaha da suke ganin ana yin tahiyya tare da salati a tahiyya ta biyu amma a tahiyyan farko ba lalle sai kawo annabi salati da ka zo assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka dakata a nan gurin imam shafi yace san bai yi ba sai ka kawo salati sai ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwa yace la yujzi la yujzi ahaduhuma an al-akhar la yujzi ahaduhuma an al-akhar dai in baka yi ba baya wadatar da dan uwansa baya wakiltar dan uwansa kowanne sai ka kawo shi ba bambanci tsakanin tahiyar farko da tafi ko ce shiga karanta masa salati ba bambanci tsakanin tahiyar cikin sallan fadila da tahiyar cikin sallan nafila kun fahimta da kyau wa amma hadithu kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud waɗansu malaman suna kafa hujja da cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tahiya baya ƙara idan a raka'a ta biyu baya ƙara wani abu akan at-tashahhud din nan baya kawo salati fa huwa hadithun munkar ba da yace wannan hadisi ne munkari wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa kamar da Imam Suyuti ya faɗa al munkar shine alladhi rawa ghayru thiqa wanda rawi ghairu thiqa wanda ba amintacce ba ya ruwaito rawun da an saki da rauni ya ruwaito hadisi mukhalifan kuma da ya ruwaito ba ya sabawa waɗanda suke mahaddata ba ma wai ya kaɗai ta biki kaɗai kaga ko da ya kaɗai ta ba za a karɓi hadisin ta tun da gairu thiqa ne amma kuma bayan haka ma ya sabawa amintacce su amintattu sun ce annabi ya ce kaza wani zai ce a'a annabi ya ce su amintattun sun rawaito annabi ya fa'idantar da a faɗi tahiyya da salat shi kuma yazo ce annabi bai taba karawa ba kaga ya saba wanda suka fi shi Allah da haka sai a jefe shi ya aje shi yake guda shi kama haqqaqtuhu fi dha'ifa yace kamar yadda na tabbatar na yi ta hakikin wannan hadisin na bayanar da zai fanta su cikin sulhul ahadithu dha'ifa jerin hadisi na 2816 wato bai riga ma ba a riga ma an buga shi ba kenan malam yace wa inna min ajaibi hadha zamani yana daga cikin ababen mamakin wannan zamani wa min al-fawda al-ilmiyyah fihi yana daga cikin rudi na ilimi da mutane suka samu kansu a ciki rashin tsari wajen tafarkin neman ilimi ko binciken ilimi an yajru ba'dun nas a samu wani mutum ya taurare wa huwa al-ustaz Muhammad Ishaq Is'af an-Nashashibi shine wani mutum mai wannan suna fi kitabihi cikin littafin sa al-islamu sahihu mutum ya zo ya taurare ala inkarin salati alal ali ya zo ya inkarin salati ga alin gidan annabi muhammad fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wajen yin salati ga ga annabi muhammad ala ragam min wurudi zalika fi sahihaini tare da cewa hakan ya zo a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da wani su an jam'in min sahabati daga taro jama'a masu yawa na sahabbai منهم كأبو بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله duk wannan suna cikin waɗanda sun ruwaito hadisin da yake tabbatar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kawai wani ya zo ya yi dansa yayi inkarin waɗannan hadisi wa hujjatuhu fil inkar hujjar da ya dogara da ita wajen inkarin wannan hadisi anna Allah ta'ala lam yadhkur fi qawlihi sallu alaihi wa sallimu taslima ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ahada yace Allah bai ambace wani ba tare da annabi cikin fadin sa sallu alaihi wa sallimu taslima yace bai ce ba sallu alaihi wa ala alihi wa sallimu taslima wa Allah bai faɗi haka ba da haka ba za a ƙara alar baiki ba ثم أنكر وبالغ يزوي إنكاري يزوي ففاوجا إنكارا في الإنكار an yi kuna sahabatu kar sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam zalika su'al wa yana ganin hadisin ma da yake cewa sahabbai sun zo sun tambaya annabi ya zame muka salati annabi ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad shi bai tabbata ba wurin wannan tambayar ma su tam ba zai yi sahabbai su yi ta ba saboda me li anna salata ma'rufatul ma'ana indahum yana ganin shi salati sanannen ma'ana gare shi a wajen sahabbai ba sa bukatar su tambaye annabi wa huwa du'a ma'anarsa kuma shine addu'a fa kayfa yas'alunahu dan mai hadisi sun je sun tambaya annabi kuma ma'anarsa wa hadhihi mughalatatun makshufa ban san yadda zan fassara wannan da Hausa ba mughalata kawai ka faɗi ƙarya wato ka kawo jahilci ka ce masa ilimi yace wannan jahilci ne makshufa a zahiri kowa ya gani ya san jahilci ne wannan li'anna su'alahum lam yakun ala ma'ana salati alayhi fa tambayar da annabi da sahabbai suka wa annabi ba suna tambayar sa ma'anan salati bane an gane ko ba suna tambayar shi ma'anan salati bane ba hatta yari da ma zakaruku ballantana abin da ya faɗa ya zo ya tabbata a nan gurin na cewa ba yadda za a ce ba su san ma'ana ba wa inna ma kana an kaifiyat salati alayhi su sun tambaye annabi ne kaifiyar salati dan sun ce kaifa nusalli alayka kaga as-su'alu an al-kayfiyat la an al-ma'na wal ma'na shay wal kayfiyat shay ka iya sanin ma'anar abu ko wacce baka san kaifiyar ba yanzu cikin mu nan da an ce hannu akwai wanda bai san ma'anar hannu ba kowa ya san ma'ana an fahimta ku amma idan aka ce hannun agogo kiran rashi mai suna kaza sai zanto kai fiye sa nan mun jahilce ta sai in mun san wannan agogon kiran rashi mai suna kaza sannan za mu san kaifiyar yadda hannu yake kiriri ne mai kauri ne dogo ne ya yake duk mu sani an fahimta ku da an ce gida akwai wanda ya jahilci ma'anar gida a nan gurin kowa ya san ma'anar gida amma gidan zaidu da ke kofar waika a layi na kaza kaga ba wanda zai san kaifiyar gidan fadinsa adadin dakuna bene ko rashin bene idan ke kallo yanzu nan duk mun jahilci ne kaifiyar amma ma'anar fa mun san ma'anar da an ce wannan da gida mun san meye ma'anar gida ba wanda zai jahilci gida ba yanda za a ce wane na da gida kuma dan adam ne ka fahimci cewa ana nufin yana da shekara irin wanda kurciya ke kwana ka san gida ne a ƙasa an fahimta ku to kaga sahabbai ba wai ma'ana suke tambayar annabi ba me suke tambaye shi kaifiya amma ma'anar salati sun riga sun santa shi wancan kuma yana jahil yana yana inkarin wayya za a ce sahabbai ma tambaya annabi ma'anar salati ai sahabbai ba jahilai bane ba sun san ma'anar salati shine addu'a albani ke ce musu kaga zahiri ke ba ma'ana suke tambaya ba kaifiya suke tambaya yadda za a yi amma sun san me ma'anar salati yanzu ya rage su san yaya za a yi aiki ina abin da suke tambayar annabi an gane ku wa inna ma kana an kayfiyatu salati alayhi suna tambayar annabi ne salatin yaya kayfiyar sa take kama ja a fi jami'in riwayat kamar yadda zo a cikin dukkan ruwayoyi alama sabaqat al-isharatu ilayhi gurgudan yadda isharar ta riga ta gabata zuwa gare shi وهنا إذن فلا غرابة إذن كو تنبير ستكيفية تكاغا أي بقى ممي لأنهم سألوه عن كيفية شرعية سوسن تنبيش كيفية شريعة لفظي نشريعة وأن شريعة تساندى أي أنفاني لكي إنزاء أي صلاة جريش لا يمكنهم معرفتها إلا عن طريق إلا من طريق الشارع الحكيم العليم باب ينزع أي سسن وتكيفية a shari'ance ake wa annabi salati da ita ba da za a san wannan sai sun koma zuwa ga mai shar'antawa shine Allah al-hakim mai hikima al-alim ko masal za su koma zuwa ga Allah ko ta hanyar annabi dan annabi shine wasu tsakanin su da Allah wa hadha kama law sa'aluhu an kayfiyati salati al-mafrudati wannan daidai yake da ake sun tambaye annabi kayfiyar sallah ta wajibi bi misli qawlihi wa aqimus salah in an dauki kalmar wa aqimus ويعلمهم الكتاب والحكمة يا زودن يكويد الكتاب شين القرآن يكويد الحكمة إتسي سنة to sai muka karɓar ɗaya muka ji karɓar ɗayan shin ɗayan da muka karɓa zai wadatar da mu zai mana amfani matukar mun yi wurgi da ɗayan ɗayan ba zai mana amfani dan mun raba tsakanin Allah da manzon an gane ku albani ce walaita shi'ri ma za ya kulun nashashi ban sani ba malam na shashi bi ne zai ce wa kad yaghtarru bi bahri kalamihi ila zai rudu da rusasshiyar maganarsa ta ƙarya me zai ce fi man asa an yunkira tashahhud fi salati idan aka samu wani ya zo ya ce to ni ko ban yarda sai ya ba a cikin sallah aw an kara dan zai ce saboda a ce saboda me ce saboda a cikin Qur'ani babu ba shi kenan yaya zai ce idan wani ya zo ya inkara da ziyar ma gaba ɗaya ce ni ba zan yi ba sai saboda mai ce a cikin qur'ani babu sai ce a to ai ba zai yi to kai kuma kai inkarin salati ga ahlul baiti dan kawai babu shi a cikin alkur'ani kaga za ba wannan ilzami ne albani ce me zai ce idan wani zo in karanta shi au an kara al ha'iz tarka salati ko aka zo aka samu wani ya zo ya ce mai haila a ba wai za ta daina sallah ba ta ci gaba da yin sallarta wasawm da azumi fi haizuha cikin kwanakin hailata bida'awa anna Allah ta'ala lam yadhkur at-tajahhud fil Qur'an kawai mutum ya zanto hujjar sa nan shine Allah bai ambaci ya ba cikin Al-Qur'ani wa innama zakara al-qiyam wa ruku'a wa sujud ya ambaci tsayewa da ruku'i da da kuma wato ainihin a sujuda ko zaman ma ba a ambata wa annahu ta'ala lam yuskit fil Qur'ani salata wa sawma al-ha'id kuma a cikin Al-Qur'ani Allah bai yafi sallah da kuma azumi ga mai haila ba sai a cikin hadisi to idan wani zo dauki hujja da qur'ani kadai ba ruwan da hadisi ya kafa hujja ya na tashi bi zai ce da shi fal wajibu alaiha alqiyamu bi zalika sanannan abu ne wajibi ne wato mace ta yi waɗannan al'amura fa hal yuwafiquna hadha al-munkir fi inkarihi shin zai dace da wannan mai inkari cikin inkarin sa mutumin da yi inkarin mace ta bar sallah mutumin yi da inkarin mace ta bar azumi dan tana cikin kwanakin hala kawai dan hujjar bai zo cikin alqur'ani ba aw yunkiruna alaihi zalika ko kuma zai inkari ga waɗancan mutane ce kai wannan abin da ko kawo bid'a ce dan bai ku ce mace sai sallah tana haila sai azumi tana haila mu bai yadda da wannan ba zai kyale su ko zai musu inkari fa in kana awwal in har yi musu inkari kuwa an gane ko wa zalika mimma la narju idan yayi inkarin tahiya yayi inkarin mace ta yi sallah yayi inkarin farin da mace za ta yi wa sallah lokacin suke kwanakin haila yace wa zalika ma la narjuhu wannan ba ma fatan ya samu kansa amma inda zai haka in ya kasance hakan fa kad dallu dalalan ba'ida to shi da duk wanda suke tare da shi sun bata bata mabai wa kharaju an jama'atul muslimin sun fita daga cikin sauran musulmai sun zama daban kawai an gane ku wa in kana al-akhar in ko suka zanto a'a wato suna ɗaya gefen fa kad wafaqu wa sabu in suka ce kai sahiyatar da bata zo ba cikin qur'ani sai an yi ta dan hadisi yanzu ko mace lalle ta bar sallah in tana cikin haila da azumi in tana tana cikin haila ta bar azumi in tana cikin haila saboda ya tabbata cikin hadisi in suka ce haka to za a ce to kai ma kuma dole ka shigar da ahlul bait wajen salati dan ya tabbata cikin hadisi ba haka bane ba yan koye yadda da wancan bai yadda da wannan ba kaga ya tana ku dinke a fato minan bi arzi kitabi wa takfuru bi ba'd kaga ya tana ku yace in sun kasance ɗayan to fakad wafa wufti kuwa sabu to sun dace da daidai kuma sun sun samu sun samu sawaba cikin abin da fa ma raddu bihi alal munkir fa huwa radduna alal mustashrik duk abin da suka yi wa shi mutumin can wanda yake inkarin tahiya cikin sallah abin da suka mayar masa da martani da shi shine martanin mu mu kuma da shi za mu mayar wa na tashi bi an sa da shi abin da yake a can shi za mu ce masa wa kada bayyana laka wajha zalik mun riga mun bayyana maka fuskar haka fahadari ayyuhal muslim wala ce ka kiyaye kanka ya kai musulmi an an tuhawila fahama alqur'ani mustaqillan an sunna ka ce zaka fahimci alqur'ani shi kadai ba tare da ka hada shi da hadisi ba fa innaka lan tastati zalika babu yanda zaka ka isa ka iya yin haka din walau kunta fil lugati fi fi bawihi zamanika ko da kai ne fi bawihin zamanin ka wajen sanin larabci wa hakal misala amama ga misali nan a gaban ka mun kawo maka yanzu فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن هذا yace wannan malam na shashibi din yana cikin manyan malaman lugar larabci a wannan karnin da muke fa anta tarahu qad dalla amma ga shi yanzu kaga yadda ya bata a sarari hina sirra bi ilmihi fil lugha yayin da ya rudu da ilimin sa na harshen larabci bai gwama ya ci da ilimin hadisi wala yasayin ala fahmi alqur'ani bis sunna bai nemi taimako na sunnar manzon Allah ba wajen fahimtar qur'ani بل انه انكرها انكار السنه بيي كما عرفت كما يدك كده ka sani wal amsalatu ala ma naqulu kathiratun jidda ma da misalai kan abin da muke faɗa suna da yawa la yattasilu maqamu li zikriha ba yanda za a yi wannan sarari ya iya ba da dama a ambace su gaba daya wa fi ma sabaqa kifayatun wallahu al-muwaffiq cikin abin da ya gabata akwai gamsarwa Allah shine mai gaman mai gaman ka kun ji fa'ida ta biyu al-fa'idatu thalitha fa'ida ta uku da ta kunshi salati ga annabi wa yara al-qadi wa aidan annahu laysa fi shay'in minha lafzu ziyada mai karatu zai ga cikin dukkan lafuzan da muka kawo cewa annabi ya koyar a yi masa salati da su babu wata kalmar sayyidina a ciki ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية da haka malaman ƙarshe suka yi saɓani dangane da halaccin ƙara kalmar sayyidina wajen salatin ibrahimiyya wala yattasi wal majal al'ana li nufassil al-qawl fi zalik ba da yace fagen ba zai ba mu dama ba yanzu mu rarrabe maka zance a cikin haka wa zikru man zahaba ila adami mashru'iyyatiha ko mu kawo maka ambatan waɗanda su ba su yadda ba a tsara kalmar sayyidina din ittiba'an li talimin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-kamil wato suna masu biyayya ga abin da annabi ya koyar wanda koyarwar ta ita ce kamilar koyarwa ittiba'an li talimin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-kamil li ummatihi wato cikakkiyar koyarwa da annabin yayi wa al'ummarsa hina su ila an kayfiyati salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da aka tambaye shi game da kaifiyar yi masa salati fa ajaba amiran bi qawlihi sai ya ansa wannan fatawa yana mai umarni da cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad zuwa ga bai kawo kalmar sayyidina ba an gane ku ولكن أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر الأسقلاني yace ya ku masu karatu masu girma abin da nake so in kawo muku a nan shine maganar hafiz ibn hajar al-asqalani fi zalika game da wannan babi na a kala kalmar sahihi na cikin lati ko ba za a kara ba bi itibarihi ahad kibari ulama'i shafi'iyya na dauko maganar sa yana mai izina da cewa yana ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya al-jami'ina bainal hadisi wal fiqh wanda in ka sa malaman fiqh zaka saki in ka sa sa malaman hadisi zaka saki فقد شاء لدى متأخر الشافعية يا يأتو أتكم لمن قرشين أي شافعية خلاف ها... خلاف هذا التعليم النبوي الكريم sabanin abin da annabi ya koyar su suna ganin a tsara kalmar sayyidina to zai ba su ansa da kalmar dan uwan su dan shafiya kuma wanda yana cikin malaman hadisi kuma yana cikin malaman fiqh shi ne ya hafi ibn hazm al-asqalani فقال الحافظ محمد بن محمد ابن محمد الغرابيلي وكان ملازما لابن حجر wannan malami Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili yana cikin wanda suke lizuntar majalisin ibn Hajar al-Asqalani qala rahimahullah ga abin da ya faɗa wa min khattihi da qalbu yace daga rubutunsa ne na ciro kai tsaye malam albani yake wannan magana rubutunsa na hannunsa ba ma wai an buga littafin bane ba a ƙasa ya ce wa homin maktubatul maktabatul zahiriya dan rubutun na hannun nasa yana nan a yadda ya yi tun ranar da ya ba a buga shi a littafin bugun zamani ba a ajiye a ɗakin ajiye littattafai da ke birnin Damascus na maktabatul zahiriya a zahiriya library ga abin da yake wasu ila an tambaye shi ayil hafiz ibn hajar an tambaye hafiz ibn hajar al-asqalani amta Allahu bi hayatihi wato Allah ya dadada wa al'ummar musulmai ta hanyar rayuwarsa an sifata salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati an tambaye shi wato kaifiya ko sifar yiwa annabi salati cikin sallah aw kharij salat ko wajen sallah sawa'un qila bi wujubiha aw nadabiyyatiha sawa'un mun ce yin salatin wajibi ne ko dai musahabi ne abinda muke so yaya za a yi wa annabin salati a cikin sallah ko wajen ta هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة في شرط دين من صلاة سيئة صفا النبي لتيوى سيدنا كأن يقول مثلا كما يتي اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد ko mai salati kawai zai ce Allahumma salli ala Muhammad ba sai yace sayyidina ko sayyidul khalqi ko sayyidul walad adam ba wa ayyuhuma afdalu sannan wannan su yafi wani falala الاتيان بلفظ السيادة لكونه لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وآله وسلم wanne ya fi falala shin mu kawo lafazin sayyidina din nan dan kasancewar wannan kalma ce wadda ma'anarta take lizantar annabi cewa shi shugaba ne aw adamul itiyar bihi ko ko ba sai kan mun kawo wannan lafazi ba li adam wurudi zalika saboda kawai bai taba zuwa ba fil asari cikin rawayoyi wanne ya kamata mu yi mu lura da matsayinsa mu bashi kalmar sayyidina ko mu tsaya a koyarwarsa kar mu kawo kalmar sayyidina tunda bai koya mana ba kan tambaya ta ilimi daga jin wanda ya tambayar malami ne kuma ya tambaye malami dan uwansa fa ajaba radiyallahu anhu ibn hajar yace na'am ittiba'ul alfaz al ma'surati arjah bil lafizza wanda suka ruwayo da suka zo daga bakin annabi arjah shi ya furin shine mafi rinjaye wala yuqalu nan gurin ba za ka ce ba la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kamar da yan bid'a suke cewa wai suka ce annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad bai ce ba sayyidina dan tawadu'un sa ibn hajar yace ba za mu ce ba ai shi bai ce kalmar sayyidina ba nan saboda fadin haka na na qulu in mutum ya ce mana haka sai mu ce law kana zalika rajihan da a ce kawo kalmar sayyidina din nan shine zance mafi rinjaye la da'a an sahabati thumma an tabi'in da ya zo daga bakin sahabbai sannan kuma tabi'ai walam na fi shay'in min al-asari an ahadin min as-sahabati wala tabi'in lahum qala zalika yace babu wata riwaya da muka taba gani daga wajen wani sahabi ko daya ko wani cikin tabi'i qala zalika wanda ya taba cewa Allahumma salli ala sayyidina ma a kasarati ma waradanahum min zalika tare da yawan abin da ya zo daga gare su na salati ga annabi wa hadha al-imam shafi'i ibn hajar yace ga imamu shafi'i a'ala Allahu darajatahu Allah ya dauka darajarsa wa huwa min aktsarin nasi ta'ziman lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin mafiya yawan mutane wajen yawa annabi sallallahu yana cikin mafi yawai ta salati ga annabi cikin mutane qala fi khutbati kitabihi allazi huwa umdatu ahli mazhabihi ga abin da ya faɗa a cikin hudubar da yawa littafinsa muqaddimar da yawa littafinsa wanda shine cikin mutanen mazhabarsa gaba daya yace Allahumma salli ala Muhammad bai ce ba sayyidina ila akhir ma addahu ilayhi ijtihaduhu zuwa karshen abin da ijtihadin sai kai wa huwa qawluhu shine fadin sa kullama zakarahu zakiruna wa kullama ghafala an zikrihi ghafiluna wa kullama istanbata zalika wa aha wannan abin da ya faɗa ke karshen maganar shafi ibn hajar yace wa ka'annahu istanbata zalika min al-hadith sahih wato cewa Allah ka yi salati ga annabi Muhammad kullama zakara fi zakirun yayin da duk masu zikiri suka ambace shi masu ambato suka ambace shi wa kullama ghafala an zikril ghafiluna yayin da duk gafalallu suka gafalta ba su ambace shi ba ya Allah ya masa salati kaga ya zama so ba adadi kenan an gane ko to wannan magana sun cewa ba adadi shine ke cewa wannan ijtihadin sa ne yayi fakar sabata yace wa ka annahu istanbata zalika kamar ya ya istinbatin wannan ne min alhadith sahih daga hadisi sahihi allazi fihi wanda a cikin hadisin akwai fadin annabi cewa subhanallahi adada khalqi wato tasbihi ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ma Allah adadin halittarsa fakar sabata annahu sallallahu alaihi wa sallam qala li ummil mu'minin ya tabbata annabi ya faɗa wa uwar mummunai wa ra'aha qad aktsarat tasbiha wa atalatu ya ga ta yawaita tasbihi ta tsawaita shi sai yace laqad qultu ba'daki kalimatin bayan na fita daga wurinki na faɗo dan su kalmomi law wuzna bima qulti la wazanat kunna da za a kwatanta su a auna su da abin da kika faɗa da na wasu da yana fa zakara zalika sai ya ambaci wancan subhanallahi wa bihi ajr khalqihi dinna wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhu aljawami min ad-du'a annabi kuma yana daga cikin abin da yake burge cikin addu'a shine aljawami wato takaitattun kalmomi amma masu cike da ma'ana kun gane duk wannan farin zana cikin maganarwa maganar hafiz ibn hajar yace wa qad aqad al-qadi iyad baban fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabi shifa al-qadi iyad ya kulla babu cikin littafinsa ashifa bi tarihi huquqil mustafa ya kulla babi da ya kunshi siffar yadda ake wa annabi salati wa naqala fihi atharan marfu'atan an jama'atin min as-sahabati wa tabi'in ya rawaito hadisai zuwa ga annabi daga taro da yawa cikin sahabbai da tabi'ai laysa fi shay'in minha an ahadin min as-sahabati wa ghairihim lafzu sayyiduna cikin duk abin da qadi iyad ya rawaito daga sahabbai da tabi'ai wanda su kuma suka ce annabi ya faɗa na sigar salati a cikin ɗaya daga cikin su kalmar sayyiduna bata zo ba kaga anan gurin kuma ya zama hujja kan yan malikiya nan take tunda a shifa dai ana ta karanta shi duk cikin sigar lafazin da ya zo babu inda aka ce sayyiduna saboda haka duk wanda ya kara ta kaga bid'a yake منها دغتي حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتو أكوي حديث علي يا كسن تينا كويا متاني كيفية الصلاة على النبي فيقول سيتي اللهم داهي المدعوات wa baril masmukat ij'al thawabiqa salawatika wa nawami barakatika wa za'ida tahiyyatika ala muhammadin abdika wa rasulika al-fatih lima ugulika wannan salatin ali bin abi talib da aka ruwaito kenan yana karantar da mutane abinda qadi iyad ya kawo ya kafa hujja da shi a cikin nan babu kalmar sayyidina dan ga abin da ya faɗa Allahumma da'il mad'uwat wa baril masmukat ij'al sawabika salawatik wa nawami barakatik wa za'ida tahiyyatika ala muhammadin abdika bai ce ba ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika an gane ku sai ce kuma alfatih lima ugulika kun fahimta da kyau a nan gurin da hujja ta tabbata dai annabi bai karantar da kalmar sayyidina ba ali bin abi talib bai karantar da kalmar sayyidina ba to shi kansa wannan salati da aka jingina wa ali bin abi talib ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zanto cewa riwaya ta tabbata da shi ali bin abi talib ya koyar da shi kaga sai zanto wannan lafazi ne da ya kawo shi da ijtihadin sa lafazza guda bakwai da muka karanta a darasin baya kuma wannan lafazi ne da annabi ya bada umarni ce kolo daga bakin su tsakanin abin da sahabi ya faɗa da ijtihadin sa da wanda annabin ya faɗa da umarni shi da kansa wanne za a rinjaye su na annabi in wannan ya tabbata ke na biyu wanda shine gazato na ya furin jaye wannan riwayar idan mun bi ta bata tabbata ba zuwa ga Ali bin Abi Talib sahabbai ba sa ganganci cikin kaifiyar ibada su kiro kansu sai abin da Annabi ya kasar kun gane ko to ko ta tabbata kun gane ta Annabi za ta dauka ba za ta ci wannan ba dan kan wanda ya kafa wajen da wanda ya ce to ai ga wani bangare na salatul fatiha zo cikin hakifa kuma Ali ya faɗa na san kisa da kuka yi shiru kuna so ku ji bai zanti dan an ce al-fatiha liman gulin وعن علي أنه كان يقول أن كربو دقى علي ياكسا سينا سوى صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين هذا نقول ما الشاهد على محمد بيتب على سيدنا محمد وعن عبد الله بن مسعود انه كان يقول عبد الله بن مسعود يا كسر سنة اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك الشاهد بيتيب على سيدنا محمد امام الخير ورسول الرحمة الحديث وعن الحسن البصري wannan yana cikin tabi'ai kenan an fita daga cikin ajin sahabbai ba duka ya kawo ba yana kafa maka bayani ne da misalai kawai حسن البصري أنه كان يقول يا كسن سينا سوى من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى wanda yake so a shayar da shi da cikakken kofi daga tafkin annabi fal yaqul yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa azharihi wa ansarihi wa ashiya'ihi wa muhibbihi fahaza ma usiruhu min shifa'i ibn hajar yace wannan shine abin da nake fifita in kawo maka shi min shifa daga cikin littafin ashifa mimma ya ta'allaqu bi hay'ati salati alayhi daga cikin abin da yake da alaka da kaifiyar salati ga annabi an sahaba cikin abin da yazo daga sahabbai wa man ba'dahum ko wanda yazo bayan su kamar tabi'ai kenan wa zikru wa zakara fihi da zalika ya ambaci wani abin da ba wannan ba cikin littafin al-kifa amma wannan kawai da so su kawo maka yake cewa dalibin su ne tabi'i kun bayyana da kyau a shahid a nan gurin cikin duk abin da qadi iyad ya kawo daga sahabbai din nan ko wadansu daga cikin tabi'ai akwai kalmar sayyidina babu نعم ابن هدر ايه ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ابن مسعود يا كسن تينا فتن هكا يا كاو سيد المرسلين الحديث wannan hadisi ibn hajar ce akhrajahu ibn majah ibn majah ya ruwaito walakin isnaduhu da'if sai dai sanadin sa da'ifi abinda ya bida ba sa so zumunci ke sun tsani su kawo hadisi mace zaifi ne har wani kasar aka aka aiko mu har gida aka ce to wannan ma da'ifin ne sarkin da'ifin ta hadisai to ga ji muna jar ne faɗa ba mu muka faɗa ba wannan hadisi da'ifi ne wannan ta riga ta kare wa hadisu ali al-musharu ilayhi awwalan sannan ga hadisin Ali wanda ya gabata a baya yace akhrajahu at-Tabarani fi Tabarani ya rawaito bi isnadin laysa bihi ba'as da sanadin da to ba da la ba'as bi wa fihi alfazun gharibatun sai dai a cikin sa akwai lafuzza waɗanda suke garibai ne an gane ko rawaituha mashruhatan fi kitabi fadl salati ala nabi yace na kawo su na sharhin su a cikin littafin fadl salati ala nabi ibnu hazar ke wannan magana لأبي الحسن بن الفارس للتاسم أبو الحسن بن الحارث ده نيمة الشرحي ناكا ودن تنهدي سيئة وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو هدف ليصلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة mutanen mazhabin shafi'iyya sun kawo mas'ala suka ce da mutum zai zo ya rantsuwa ya ce wallahi a yau sai na yi wa annabi salati da lafazi mafificin lafazi ya faɗa haka suka ce mai fatariqul barri hanyar da zai bi ya kubutar da rantsuwarsa daga fadawa cikin kafara an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawa annabi salati da cewa allahumma salli ala muhammad ba su kawo kalmar sayyidina ba kullama zakarahu zakiruna wa taha an zikril ghafiluna suka kawo wannan wanda imam shafi'i ya kawo a cikin farkon mukaddimar tafsirin ummu ta hanyar ijtihadin to a nan gurin mahallu shahid a nan gurin suna ganin kenan in ka ce za ka wa annan mafificin salati mafificin salati shine wanda ba a saba mai a ciki sai da shine mahallu shahid amma shin mun sallama musu cewa mafificin salati shine ka ce ala muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikril ghafiluna wa kaza wa kaza zuwa karshe wannan shine mafifici ba mu yadda ba mafifici shine wanda zai daga bakin annabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim zuwa ga ba wannan wanda sai kun fahimta da kyau wato mun yi da bangaren magana su bangare ko mun yi musu rai وقال النووي إمام النووي يتي والثواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال gaskiyar magana wadda ya kamata ta ɗauro a cikin zukata shine a ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kaga ya musu raddi shi ma dan shafi'iyya ba abin da kuka faɗa dinnan ba shi ba ga wanda ya kamata a faɗa duk wannan magana Ibn Hajar ce fa ka ga yadda malam ta suke dauko maganar wanda ya riga ya ga dauko daga wanda ya riga yake dauko daga wanda ya riga yake kowanne yana kokarin kuma yace annabi ya ce ko sahabi wani ya ce abinda yan bid'a ba sa yake duk inda aka tafi aka cike ba a kaiwa ga sahabi ko tabi'i za a samu wani rami a fada a faɗo wani mutum a ce al-sawmai al-kalabiti al-wane ne wane ne duk ka ji nisba wanda kai tunda aka haife ka baka taba ji ba idan ka tambayi tarihin sa sai a ce ai ya rayu tsakanin wani sako tsakanin sana'a zuwa hadara mautu a nan ya samu wani kogon dutse ya ta ibada shekara arba'in kaga baya da kamala ko aure bai wuce a zai wasu ma ce yaran da zaku ya ce ni wurin sa mutum da ya gore su zai shekara arba'in wato wanda ba su ya aure ba sai ku yi hakuri ma'ana dai bai samu zama kamala ba ya yi shekara arba'in yana ibada dan Allah mai zai ci ya fi annabi da kawa annabi kuma ya aure da wani ya zo ce ni ba zan yi aure ba wani ya zo ce ni zan yi ta kwana ina azumi wani ce kullum sai na azumin nafila annabi ce na fi ku tsoron Allah tare da haka ina yin barci kuma in yi sallah ba duka daren nake sallah ka ina azumi yau gobe in huta in na nafila ne ba duka ne ko nake ba kuma ina auren mata wannan ita ce sunnata wanda ya kaucewa sunnata ba tare da ni kusa ce mutum ya kwana ya yi shekara arba'in wa yana sallan asubahi da alwalan lishayi kasan baya da mace goro ne kawai annabi ya ce la rahabaniya ta cikin islam baya da mace shekara arba'in yana a sallar asubahi da wallan lishayi in ko yana da mace to ya zalunce ta yanzu ya kamata ma a yi kokoriya zai ya zama adali ko sauran gama garin musulmi ba ma wali ko wani abu da sauran ba da sana ba shi karama baya da wannan matsayin ma tukuna can baya baya yake da wanda ya aure kullum a tambaye shi kudin cefa ne abinci so uku a yi ne sabulun wanki sabulun wanka yana yin wanda da kyakkyawan niyya da wanda bai taɓa yin aure ba har ya bar duniya wallahi wannan ya wanda ya taɓa yin aure ya fi su farla annabi ce dinari da ka bayar sadaka aka yi yaki da shi dinari da ka baiwa miskini dinari da ka ciyar ga iyalan gidanka yace wanda ka ciyar ga iyalan gidanka ya fi lada wajen Allah cikin hadisin muslim to yayi shekara 40 bai aure ba sai kuma wali ne bai taɓa bayar da kuɗin su ne tun da aka haife shi kuma yana cikin kogon dutse baya zuwa sallar jami'i baya zuwa juma'a baya zuwa idi وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول ibn hajar yace da imam nawawi ya mayar da martani ga manyan malaman mazhabar shafi'iyya da suka kawo lafazin salatin da ke cewa Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikirin ghafiluna yace a a abin da yafi shine ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ta'aqqabahu jama'atun min al-muta'akhirin sai waɗansu daga cikin muta'akhiruna kuma suka zo su ba za su ci gyaran Imam Nawawi بأنه ليس بالكيفية المذكورة ما يدل على ثبوت الأفضلية تكسي كيفية القدابي دكا سباع وتا وتا تكينون وانا تافو وانا فللا فيهما من حيث النقل تفسك الرواية وأما من حيث المعنى أما تفسك المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول سوسنا جنن الظاهري لفظ فرقو يافي كيفية فرقو تافي فتو دا معنى ما ليكي والمسألة مشهورة في كتب الفقه wannan mas'ala sananniya ce ta shahara a cikin littafin fiqh wal gharadu minha anna kull man zukira man zakara hadhihi al mas'ala min al fuqaha qatibatan abinda nake so in ce maka duk wanda ya ambaci wannan lafazza cikin malaman fiqh qatibatan yace gaba ɗaya a duniyar fiqh malikiya ne shafi'iyya ne hanabila ne zahiriya ne duk fiqh ibn hajar ya maka jam'u duk wani malamin fiqh a duniya da ya taba ambatan wannan mas'alar sai wa annabi sallallahu lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyidina babu wani malamin fiqh da ya taba kawo kalmar sayyidina sai dai sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yasa in dai littafin addini za ka karanta babu kalmar sayyidina ka dauki itibawi daga nan aka fara kawo kalmar sayyidina annabi salati akwai kalmar sayyidina a ciki ka zo ka koma cikin iziya ka tafi har muktasar duk inda aka kawo annabi salati za a ce Allahumma salli ala Muhammad amma sayyidina in kaga an kawo to wannan ba salatul ibrahimiyya bane wani salatin ne daban kun fahimta da kyau walau kanar hadhihi ziyadat manduba da a ce wannan kari ya zanto abu ne wanda yake mustahabi ma khafiyat alaihim kulluhum hatta aghfaruha da hakan ba zai koyi ba ga sahabbai har a ce dukansu sun gafa da basu kawo ba ko tabi'ai dukansu basu kawo ba ko malaman fiqh dukansu a ce basu kawo ba wal khairu kulluhu fil ittiba'i ibn hadar ce alheri gaba ɗayan sa yana cikin bin abin da annabin ya koyar karka kara wani abu wallahu a'lam fatawar da ya wajo a ɗalibin da kaga wannan fatawa ibn hajar ya mutu a karni na takwas ko karni na takwas zuwa na tara to gashi fatawar su kenan shekara wajen ɗari bakwai da yin fatawar ko ɗari shida da wani abu da yin wannan fatawar amma yanzu in mutum ya kawo ta yau a birnin Kano sai a ce kai makiyin annabi ne kai ba wahabiye ne fatawar tun kafin a san za a haifi Muhammad bin Abdul Wahhab kafin haihuwarsa da shekara ɗari wato biyu zuwa ɗari uku kenan suna an yi wannan fatawar a duniya an mutu قلت الباني يتي وما ذهب اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعيه تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاه عليه اتباعا للامر الكريم abinda ibn hajar ya tafi akai na rashin yiwa annabi salat a na rashin sanya sayyidina a cikin kalmar salati ga annabi ittiba'a lil amr al karim yana mai biyayya ga wannan umarni mai girma da yazo daga bakin annabi wa huwa allazi alaihi al hanafiyya shine abinda hanafiyya suke kai kuma huwa allazi yanbaghi tamassuku bihi malai sai wannan to kuma shine abinda yafi dacewa a yi rukuni li'annahu ad-dalil as-sadiq ala hubbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan wannan shine dalili na gaskiya da yake nuna mutum na kaunar annabi Allah kuwa yake kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ولذلك قال الامام النووي ده هكا امام النووي يفدا في الروضه a cikin littafin sa rawdatu talibin yace wa akmalu salati ala nabi mafi kamalan salati ga annabi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad to haka ila an gane ko وفق النوع الثالث المتقدم دي دي دا نوعي نا أكو دا مكا كاوا أتكين نوعي صلاة درس دي وجي تنبايا فلم يذكر فيه السيادة بأنبت كلمة سيدنا بأتكين سنة sai mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafe mana assalamu alaikum ta ba darasin da ya wuce mun zo cikin idan kuka buɗo in irin na wani tafi na 165 ne tahiyan Umar ibn Khattab tahiya ko salatu tahiya ne kin tashahud na Umar wani da kake wani tashahud na Umar ibn al-Khattab da muka karanta a baya wajen at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah muka ce akwai kalmar as-salawat da muke tsammani akwai ko babu muka ce amma abin su gogo wadansu a littafin sa akwai as-salawat mu kuma namu lokacin babu muka ce abin su gogo da tuna yan uwa sun yi kokari sun binciko an bincika cikin littafin muwatta wanda shi ma Sheikh Nasiruddin Albani ya yi isharar zuwa gare shi akwai kalmar as-salawat salawat wato idan ka ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah الطيبات الصلوات لله kamar da yake ga cikin littafin al-muwatta na Imam Malik at-tayyibatu salawatu lillah ha kuma cikin littafin al-Imam al-Baihaqi kamar yadda wani shi ma ya rubuto mana shi ma haka wato akwai kalmar as-salawat at-tayyibatu salawatu lillah da haka wannan kalma ta as-salawat tabbatacciya ce duk wanda babu a cikin littafin sai ya kara ta zan karanto ku ji at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu sai ka rubuta as-salawatu wato at-tayyibatu salawatu lillah wanda shine babu a cikin wannan littafi duk wanda ya ji sai ya gyara ko kuma Allah saka muku da tsari da kuka binciko mutanen da dama sun yi tambaya dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shigar da sahabbai cikin salati ku gane akwai bambanci tsakanin salati cikin sallah da salati wajen sallah salati a cikin sallah dole ka nizumci kaifiyar da annabi ya koyar ɗaya daga cikin kaifiya guda bakwai da annabi ya koyar dole za ka lizumce ta in za ka wa annabi salati a cikin sallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم zuwa haka kuma idan za ka yi wa annabi salati na bayan kiran sallah da ake yi nan ma za ka yi masa ne ka lizinci ɗaya daga cikin kaifiyar da ya koyar haka duk inda ka samu wani wuri da aka shar'anta ka yi salati to kaga wannan daban to amma salati wa annabi lokacin da duk aka ambaci sunansa musamman a majalisin ilimi ana karantar da hadisi ko ana karatun qur'ani ko ana karatun wani ko ana yawan maimaita annabi ya ce duk ba minti ɗaya minti biyu za a ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to a nan ba a wajabta maka ba faɗin wannan kaifiya ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad zuwa karshe a ce duk inda aka ambaci annabi sai ka faɗi wannan kaifiyar wannan zai wahala ga mutum yana daga cikin saukin shari'ar mu kuma la yukallifu Allahu nafsan illa to a sakamakon ta sai aka samu da yawa daga cikin magabata cikin malamai sukan takaita akan kalmar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da za su ce sallallahu alaihi wa sallam sukan so su shigar da alitin dan saboda kasancewar al sun zo cikin ambaton salatin da annabi ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan idan mutum yayi wannan a wajen sun karatu inda ake yawan maimaita karatun annabi to shikenan salatin sa yayi amma wanda yayi kaifiyar tam a cikin sallah kai dole sai kai kai wajen gaskiya wannan shine ansar tambayoyi wajen guda biyar da masu su suka rubutu wannan yake cewa a maganar annabi Allahumma salli ala ali abi haufa wannan na nufin ya zama akwai halarci kenan wajen ayi salati ga wanda ba annabi ba wannan tambaya ce kwarai da gaske mai muhimmanci wanda ba annabi ba za ka yi masa salati a wurin da annabi ya shar'anta kai masa salati kaga shari'a ce ta tabbatar idan mutum ya kawo zakka sai masa salati ko ya baka kai ne mai karban zakka din ko kai ne sa'in da ke tara zakka kana cikin yan kwamitin zakka mutum ya kawo za ka yi masa salati Allahumma salli ala fulan wannan addu'a ce an gane ko amma ka mayar da wannan ya zanto shi'ar kullum kaga mutum ke masa salati wannan baya cikin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi dan haka sama ta kai ta inda shari'a ta kai ta mana sannan kuma za ka yi wannan salati da niyyar addu'a ne ba da niyyar ba da labari ba wanda annabi kana iya masa salati da niyyar ba da labari da ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi ka kawo fi limazi kaga imma ya zanto mazi ne kana nufin addu'a ko ya zanto mazi ne kana nufin khabar to ba ka iya ba da labarin Allah yawa wani salati sai sai in ba annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta da kyau wani kuma to wannan da yana jin ita ce tambayar karshe ta shafi darasi sauran mai tambaya kan wankan janaba wankan haila sai ka samu darasin da ake yi magana wankan janaba ko wankan haila wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad